أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفهم قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم واحلل من لساني أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ibar mace yau ne idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne a kan kwalalan kwanaki goma farko na watan da samun shiga na watan da su shiga. Ibar tana farawa da zaman haka. Wuriya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi samu da kyautar goma farko na watan da za mu shiga na watan da zai shiga. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin Qur'ani mai girma yake cewa wal fajri ina rantsuwa da fitowar da fijir wal yawmil ashr da kuma kwanaki guda goma. Kira da alaikum Allah ƙara tabbata da shirya abin halitta wanda yake shi shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan da iyalan gidansa sahabbansa da baki ɗaya. Duk barkin sabar cewa bayan haka ya wuce kuma ina ma kaina wasunci da ku da kuma sauraron mu a daidai wannan gaba da dukkanin mu da tsoron Allah maɗaukaki. Wanda yake faɗa a cikin littafin da yake cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ma'anar ayar shi Allah subhanahu wataala yake kira ga waɗanda suka yi imani da shi suka yi cewa shi ne Allah shi ne abin bautan su yake to su ji tsoron Allah kuma mutum ya tsaya ya duba menene zai iya gabatar ma ransa ko menene zai iya gabatar ma da kan kansa a gobe kiyama idan har ka lalaba yanzu ka duba cewa babu wani abu wanda ka tanada wanda zai tsira da shi ranar gobe kiyama to sai ka sake shi in ko kake Allah ya kare Allah ya ƙara maimaitawa ya ce wa taqullah ka ji tsoron Allah bi ma'ana ka ji tsoron haɗuwanka da ubangijinka idan ku kai tattalin gobe kiyama ko Allah ya ce inna Allah qadirun bima ta'malun Allah da kake gani kwararre ne gwani ne masani ne kan dukkanin abubuwan da muke aikatawa a fili ko ko a fili. Sai ba ta gabar cewa ya ku zama wani mutum. Ko shakka babu zan kwanaki masu falala, masu alheri, masu daraja da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ambace su kuma ambatan nasu ya zama to a jin daurewa da wani wanda Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma? Shi ne kwanaki goma na farko na watan da za mu shiga na musulunci na watan da mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wal fajr ila hantuwa da fijir ko hudu wa fijir sun tuma da yin fada wa layalin ashri da kuma kwanaki guda goma. Wayannan kwanaki guda goma su ne kwanaki goma na farko na watan da hijja bisa ra'ayin jamhurin malamai na masu tafsirin Qur'ani hada aka fara kenan akwai wani wasu malaman da suka kan ba kwanaki goma da su shan bala amma ba jamhurin malamai sun tafi cewa kan kwana goma da ne da muke magana abin da zai kara kuma wannan shi hadisin shaji wanda ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa mafi alherin kwanaki a duniya su ne waɗannan kwanaki guda goma ma'ana kwanaki goma na watan duniya duk kafai suka ce ko da ko mutum ya ƙarar da rayuwarsa a cikin ɗaukar kalmar Allah ba za mu san mamu alaihi wasallam ya ce ko da ko mutum ya ƙarar da rayuwarsa wurin ɗaukaka kalmar Allah sai dai mutumin da ya fita wurin ɗaukar kalmar Allah bai dawo ba aka canza da fuskarsa ba bi ma'ana da ya shahara shi ne kawai za a yi cewa ya samu wani daraja ko wata farala wanda ta wuta ma wayannan kwanaki kasancewar wayannan kwanaki guda goma suna da wannan falla da daraja Allah subhanahu wa ta'ala sun yi fi ayyuka da alheri a cikin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ya fito a aikata aiki na alheri a cikin waɗannan kwanaki guda goma mafi alherin abin da ya kamata musulmai mu mai da hankali a kai babu kamar ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ba kalloli guda biyar din nan to yana da matuƙar muhimmanci cikin waɗannan kwanaki guda goma da suke fuskantar mu mu kiyaye kar mu wasa da su daga nan ayyukan da ka saba yi na nafila ba wai Allah ya wadanta maka ba a'a kana yi ne dama don neman lada to mutunci yake ka tsara kai ka ƙara rufanyawa ka ƙara rubu da su sosai gwargwaron jini ikon mu abin da shari'a ta musulunci ta fi tsawa a kowane watan babu kamar yin umara ko ko zuwa aikin hajji dan da haka ne ma wata aka raka masa wannan suna na zumunci magana kuma akan aikin hajji ayya gabata ko kuma a cikin gabata yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake so musulmai su shagaltu da su a cikin wannan wata shi ne yawan girmama Allah ta hanyar tabbar da yin ta'alimi mutum ya ta cewa la ilaha illallah da yawan ta'alimi da yawan gode wa Allah cewa wannan abubuwa guda uku daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya ci ya haka cewa ana kan musulmi da yawan yin haka. An samu hadisi daga Abdullahi bin Umar da jin Allah ya ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifin nasa. Yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce babu wasu kwanaki masu girma da daraja a wurin Allah wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake so a yawaita yin ayyuka a cikin kamar waɗannan kwanaki ga goma nan da zamu shi قال صلى الله عليه وسلم يأتيه فأكثروا فيهن من التهليل والتسليم والتهليل يوم ba da sahabi sai manzo Allah yake magana da musulmai gaba ɗaya yake magana yace fa abdu bi ma'ana ku musulmai yawaita a cikin wayannan kwanakin min at-tahlil yawaita la ilaha illallah dama ai ka riga ka haddace wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afdal ma qultu ana wal nabiyina min qabli la ilaha illallah mafi girman abin da na faɗa da kuma annabawan da suka biyo baya na suka faɗa shi la ilaha illallah idan ka yau cewa kai ma la ilaha illallah yasa Qur'ani musulunci ya zarga waɗanda ba sa son su la ilaha illallah da masu girman kai kuma ba su ajiya na kafirai wasu zafir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah su waɗanda ba musulmai ba su ne wanda idan an ce musu ce la ilaha illallah sai su girman kai domin ya zama ce la ilaha illallah Allah ya yi. Tarihi shi wannan sabon wata na musulunci da ake sa rai shi wata to ka yawaita cewa la ilaha illallah in ma kana ganin wannan sai maka yawa to ka yawaita cewa Allahu akbar Allahu akbar in kana ganin wannan ma sai maka yawa to ka yawaita cewa alhamdulillah ai mu'min da Allah ya maka ai da ba ta yawa ko a barka da lafiyar nan kawai ai ba ka da ga wani san ya fi da kuɗi yau ba lafiya ga wani san ya fi da kuɗi yau ba lafiya a cikin da Allah ya baka lafiyar nan sai ka wata gobe masa ko saboda ba wai rawa kai Allah ya baka lafiyar Allah ya baka kuɗi da Allah ne ya faɗa shi alƙur'ani ne kuma yana cewa wa kul shamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا معناه mu yawan cewa mun gode wa Allah subhanahu wataala wanda bai rika ba bai rika abokin tarayya ba bai haifa ba ba a haife shi ba bai da wani abokin tarayya a cikin mulkin sa ku girmama ta ta hanyar yawan da yi masa kabbar gani ko kowane hanyar wannan shi ke siba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fi salati da tsira da aminci Allah kara tabbata da shayyan halitta kutuban da suka bar cewa ya kuma kowa da asibiti yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake so a yawaita yi a cikin wa'annan kwanaki guda goma azumi da duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ana son ya azumci wa'annan kwanaki guda goma in Allah ya ba mutum dama in Allah bai ba mutum dama ba to ba ya ji yayi azumin ranar arfa ko mai da magana da yake zuwa me yasa aka ce ne yau da yin azumi a cikin domin duk aikin da ka aikata na lada Allah subhanahu wata'ala zai ninka maka idan da Allah subhanahu wata'ala zai baka lada goma to yanzu ka wuce lada goma cikin farman Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya baka lada ne idan da dari za a baka kai ne Allah subhanahu wata'ala zai ce a baka dubu idan da dubu za a baka to kai ne sai ne shi ko dan wannan ba ma daji ba eh ka ji ba an ce aljannan nan ana shiganta ne da kyawawan ayyuka da kuma rahama ta Allah gashinan ka haddace Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ko bisan annabi Luqman yake cewa ya bunayya innaha in taqul qala habatin min khardal fa takum fi faqati aw fi samawati aw fi al-ard ya rabbi Allah Allah ya ba mu tsaya domin shi azumi Allah kai ne sallalan da ake baiwa bawa in ya azumi ya tunaninka a kan wannan wata ne kamar ma da za a yi watan da ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ne duk wanda ya azumi rana daya ya yi azumin ne ba dan komai ba sai don Allah Allah zai nisanta shi daga barin shiga wata imanin shekara saba'in to kenan idan a wannan watan ne da za mu shiga kai sai ka ce saba'in to goma ladan na da yawa kan kai ma ta ce kaf Allah ya ba mu kai jara sai ya kuma wala mu yi muna kira da duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dama ne sai a zuwa ila kwanaki guda tara wanda kan sai akwai ranar arfa ko wanda ranar arfa ko kowa a nan wurin ya san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan kwanan azumin ranar lokacin da aka tambaye shi kamar yadda hadisin Abu Qatada sarki Bukhari yake cewa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan falala na azumin ranar arba. Ni ne ya rasa. Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi azumin ranar arba duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dama yayi shine za a gafarta maka za a gafarta maka zunubin shekara ɗaya da ta sannan ka kirga shekara ɗaya gaba ta ba za a yafe masa idan ai ko ka sani ko a cikin da za a dinga bane Allah ka mutu ai ba ka sani ba ba mamaki ma duk wannan da za a shiga ne sai za ka mutu ko ni zan mutu idan mu daure shi aikin na rana ga gashi ba wani wahala ba ne amma sai dan sai ya zo ya kawata maka shi ne sai ai akwai wahala wallahi dan da ma dai na barin nan nan sai Allah ne ya yi aiki shi kamar kamar kai alaji sai zuzzuga ka amma za ka iya zuwa wani samina ko wani taro makamancin haka tun safe har karfe tarar dare ba tare da an tashi an ji an sa ba sai wani ruwa da ake ajiye mutane ai ban wani ka daure kai azaman ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ka wannan Allah da rahama ta Allah ya ba mu ikon jihar amma ba shi ne bai wannan hadisi yana daga cikin kyawawan ayyukan da ake so ɗan uwa musulmi mu aikata a cikin wannan watan ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi da shi ne layya wanda ita wannan layyan sunna ce ne ƙarfi wanda Allah ya ba shi iko duk da wasu malamai sun ce wajiba ce suka ce masarar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka kuɗi da za ka iya yin layya to layyan nan wajiba ce a kanka wasu malamai ce layya wajiba ce kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da al'ummarsa suna ce mai ƙarfi kuma manzon Allah ya faɗa wani hadisi duk wanda Allah ya yassare masa abin da zai iya yin dan yin yaki maza Allah ya ce ko karye shi masallacin mu kaga kenan ya tsaya can tunda ya kuma umarnin addinin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul hajj maqsudin yin layyan ko yace la yanalu Allah al-qul wala tu'u wala tu'inalu taqwa minkum amma yake wala buƙatar jin ballan kama dalili kawai ya ce allai ne da ganin cikin waye zai ji tsoron Allah ne dama tun farkon karatun ka ne kafa kafa ka haka ce an gaya maka tabarakal ladzi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma za ka ce to ne ne kuma bayanin da zai biyo baya Allah ya ce zan yi magana kan dalilin da ya sa da hannu kai yace allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace na miki rayuwa da mutuwa ne domin da gani cin kuwai waye zai tsaya ya yi aiki don Allah. Allah ba mu tsaya. Bala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda zai yi laifin to ya yanka wannan abin yankan da niyyar kansa da kuma iyalin an kai ma ka kai da ko kuma sai samu ladan haka nan duk wanda zai yi laifiya ba a so ya yanke kumbarsa ko ya yi azumi ko ya kwantani wani fata daga cikinsa saboda hadisin kuma salama da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don watan zuciya ta shiga ko kwana goma da zuciya ta shiga duk wanda yake so ya yi dai ya kada ya addu'a ya shauka kada kuma ya yanke kurba ko kuma kada ya kwanta da wani abu da cikin fata yana da cikin kyawawan ayyuka wanda ake so musulmai su yawaita yi ba tare da an yi la'akari da yawan shekarunka ba ko yawan iliminka ba yawan da yin karatun Al-Qur'ani ko da ku ka haddace ne daga alamta da kaifa zuwa lafi ana son kullum ka samu wani abu daga cikin Al-Qur'ani ka karanta wanda kuma zai iya sauke Al-Qur'ani cikin wayannan kwanaki guda goma to shari'ar musulunci tana neman sa ke aikata haka domin shi Al-Qur'ani to babu abin da ya kai ko domin an ce kowane harafi sai ka karanta kana da lada goma idan yanzu watar zulhijjar na shiga sai ka ɗauko Qur'anin da kan buɗe kace bismillahir rahmanir rahim ka tsaya a daidai nan wurin in abin da Allah ya sanar da kai kenan kana da lada ɗari da tasa'in sai ka ce ɗari da tasa'in to goma shine Allah zai baka a ladan wannan karatu da kai na biyu ne to ya tunanin ka kuma idan kullum kana karatu da biyu ne Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma wani abin da suka fi nan abin da muka kare ya mura roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bada bada wannan da yake yi mura roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci mana wannan gurin بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي فضلنا بأسر الأوائل بشهر الجنة القاصد في كتابه العزيز والفجر وليالي العشر والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوة الإيمان اعلموا أنه قد قربت أيام فاضلة أصدر الله أمرها وحل ذكرها واعظم حسوة لها الا انها ايام عشر ذي الحجه قال تعالى والفجر وليالي العشر فالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجه على راي جمهور المفسرين وروي مثل هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجه الى ولا مثلهم في سبيل الله قال ولا مثلهم في سبيل الله الا رجل عبر وجهه بالنار ولما كانت هذه الايام في هذه المثابه في الفضل والمنزله كان العمل الصالح فيها فاضلا محبوبا الى ربنا تبارك وتعالى وان اعظم ما يجب ان نهتم به من الاعمال هي الفرائض واولاها الصلوات الخمس ثم نتزود من النوافل بحسب القدوه واعظم اعمال واعظم اعمال خاصه في هذه الايام الحج والعمره وقد تقدم الكلام على فضله فضله ومن الاعمال الصالحه التحليل والتحليل والتحليل فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله فلا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتسليم والتحليل رواه احمد قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكثير من الذل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا إخوة الإيمان من الأعمال الصالحة في هذا العصر الصيام فإنه محبوب إلى الله فلنقول أيام تسعة أولى وفيها يوم عرفة وهو أفضلها قال ابي بكر الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه رواه مسلم ومن الاعمال الصالحه ايضا الاضحيه وهي سنه معقده جدا على القاضي وبعض العلماء اوجبها فيبين الانسان عن نفسه وعن عن بيته وعلى من اراد ان يبين أن يمسك على الأخذ من الشحن والأطفال وبكرة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الحكم وأراد أحدكم أن يفحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية حتى يبرر ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي ينبغي المحافظة عليها خصوصا تلاوة القرآن فلو انك تحب حكمه خاصه بالاشر لكان خيرا لك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودل عبادك الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم احفظ شان بلاد المسلمين واكل دماءهم وولع عليهم ديارهم واقهم شر الاشرار وخير الكفار اللهم احفظ بلاد امورنا وصدقائهم وأهل سنة السلام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عبادنا إن الله أمركم بأمر فلا تنجي فقال جل وعلا في محكمة البيت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يامر بالعدل والرساله وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم Thank you.